الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu girma muna mana gaiso musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda sanarwa ta gabata ta yin kwanaki cewa a gurbin majalisar tafsiri mai albarka da wannan masallaci majalis sahaba da ke nan uwar kundila kan titin maiduguri a karamar hukumar tarauni babban birnin jihar kano za a gudanar da lacca ne ko in ce tunatarwa ko an kararwa ko faɗakarwa game da wani al'amari muhimmi a ci akan halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Allah ya tsare ta. Muhadarar muhadara ce a cikin gida. Wato za ta gudana ƙarƙashin jagoranci da gabatarwa ta babban malaminmu, babban limami, a Sheikh Al-Imam Abu Asim Muhammad ibn Uthman hafizahullah ta'ala. Wanda za a gudanar da muhadaran ne da takinta kamar yadda aka sanar zanga-zanga da yi wa shugabanni tawaye a mahangar musulunci kamar yadda na faɗa wannan sakamakon hali ne da ƙasar muke ciki na irin wannan zanga-zanga da take ta aiwatuwa a 'yan kwanakin nan da muka ga dacewar a tara gangami na 'yan uwa musamman alhamdulillah da abin ya fi shafan matasa da yawa kuma fuskokin da muke gani za ga matasan ne suka fi yawan kwarai da gaske to muna fata kenan insha Allah ta'ala za a ji a ƙwarya a gurbin ta ne waɗanne bu kamata suka fi cancanta a tunatar da su a faɗakar da su game da wannan al'amari to su ne mafiya yawa waɗanda suke iyayenmu a ciki to su kuma babbar gudunmuwarsu abin da suka jinnan ya jagorance su wajen jan akalar mu matasa da kuma ƙanana da muke karkashin su su ba tare da jan lokaci mai tsayi ba zan miƙa magana zuwa ga shi da Sheikh al-Imam ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dace da shi cikin abubuwan da zai ambata mana ya ba shi ikon faɗakar da mu daidai da kuma ƙara masa tsarkin zuciya da na harshe game da abin da zai tunatar da mu ina addu'a mu kuma da zamu saurara Allah ta'ala ya ba mu ikon sauraro da kunno na basira da zuciya mai yalwa da kuma azurta mu da aiki da abin da za mu saurara insha Allah ta'ala fali tafaddal sheikh mashkuran ma'jura
alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil awwalil akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bayan haka yan uwa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau rana ce ta sha uku daidai ga watan wato arrabi'ul awwal wato wata na uku muharram safar rabi'ul awwal wata na uku bayan hijira na da shekara dubu da arba'amiya da arba'in da biyu hijiran annabinmu salasun daga maka zuwa madina kuma a cikin baka ranar talatin daidai ga watan oktoba watan goma shekara ta dubu biyu da kuma ashirin kamar da kuka ji gabatarwar da malam awal ya yi jazakallah khaira mun haɗu ne don mu tattauna wasu matsaloli da suka shafi kuma suke shafar rayuwarmu musamman al'ummar da take da jini a jika da take da kazar-kazar da take da ana mata tsammanin lokaci mai yawa nan matasa wannan shari'a ce in ka ce shari'a wani yanki na mutane akwai shari'a ta matasa akwai shari'a ta yara kana daga akan ce annasu shara'i tabaka tabaka in ka sauka faɗi haka kuma ya faru ne saboda abin da ya faru musamman a kasar mu don haka laccar kafin na je ga asalin mawdu'in zan yi irin mukaddima mukaddima ta farko game da Najeriya wannan ƙasa mai albarka ta samu yancin kanta ne ranar ɗaya kamar da kowa ya sani ko in ce wanda ya sani ya sani ɗaya ga wannan wata da muke ciki na goma watan oktoba daga mulki irin na mallaka mulki na mulaka'u turawan ingila bayan shekaru fiye da 60 yawa ne 60 kamar da faransa ta shekara 100 da wajen 30 tana zalunci a algeria faransa bakar alfalu ta fi mana mulkin a wannan lokacin ba a kiran najeriya najeriya kawai da yanki ne da ke da suna iri-iri black sudan misali don suka gaya mana daga baya ne aka hada yankin kudu da yankin arewa a hannun baturen mulkin mallaka frederick lugard wanda daga baya zama law tun da memba ne a majalisar lordat na ingila tunda suna da majalisa biyu house of commons da house of lords mutumin nan da ya dawo daga aiki irin na baturen mulkin mallaka a yankin da ake kira west indies tun daga shekara ta 1912 ya zo ya fara shiri da kintsi da tattali ko mu ce makirci na haɗa yankin da ake kira arewa mu kenan da yankin da ake cewa kudu sun san wannan yanki yayi an yi jihadi shehu ya jihadi shehu dan fodiyo Allah kara masa rahama Allah ya yi an kawar da gurgubi ko kace kazanta shirka da fasikanci a wannan ne wannan ya dame su inda ajandar su ya zai addinin nan kare rayu Qur'anin nan su ci gaba da karni su ci gaba da samun mahaddata amma kul kuka bari ya zama wasu tsarin mulki kamar da glaston ya faɗa a majalisar ingila wata ran zamanin sarauniyar victoria wanda ta zama sarauniyar ingila shekaru 60 har ana kira lokacinta al'adul victoria ko the victorian age yake cewa idan kuna son ku samu galaba a kan waɗannan mutane sai kun gama da wannan littafin ya fito da kofi na ƙura'ai cikin fishi wani abokinsa ɗan majalisa ya kwace ƙur'ani a ubullah ya yaga ya taka sai ce kai sakare ne idan ka yaga ƙur'ani ya mai kai suna da dubanni miliyoyi da suka haddace shi za su kawo nan tafiyan da aka ba a nan su ko abin da muke bukata su gaba da karatu amma kar mu yarda ƙur'ani ya zama isa mu dan mu mun kaɗe da kaga abin da to da irin wannan manufa ne ingila ta haɗa ƙasashe da yawa an ce sun kai arba'in da ta musu mulkin mallaka sai ta haɗin gambeza don tana tunanin nan gaba ba za su zauna lafiya suna ka aka haɗa mummunan da muke da ƙur'ani da hadisi da fiqhul maliki ga waɗanda ke can da ba su da addini kila suna cin alade zina ba komai ba ne ka haɗa su a zama irin wannan kasan ka da gini domin ko ba jima ko ba daɗe sai an samu cikin abin da ya faru faransa ta kwashe nata wajen ƙasashe da yawa ta kwashe nijar ta kwashe chad ta kwashe cameroon wani bangare yanzu kai in ka tashi ka je daura ka je kwangwalar kana kwangwalar kana hango ƙauyen mai mujiya in ka san wannan amma mai mujiya aina suna nijar kongola aina ciki kabila da yare addini da amma araba dan mai mujiya zai iya rigima da wannan a ce aini ba faransa jc boxer shi kuma na ce ayan english sai ta rigima to kaga manufar su ke sai aka raba ka da wanda yake naka ne a harshe aka ɗauko wanda ke can kafiri ne aka ce kurayuwa don ku ci gaba da fara to da haka wannan ƙasa suka yi abinda wasan ku sun sani amalgamation of northern and southern protectorate a 1914 aka haifi wannan ƙasa mai suna Nigeria suka ce kuma an ɗauko wannan suna ne daga yanki wato ƙasar da ke yankin kogin Niger Niger area muka samu yanci wai 1960 mun gode mun samu yanzu don ko ba komai ai muke cewa ga abin da muke so muke da budget dinmu muke da kudinmu muke da kaza kaza kenan muna da yanci amma an yi me yasa ba mu yantu ba ga barin yaran su dan me muke kafafa da yaran su har yanzu? me yasa tsarin su ne ke mana jagoranci da sauransu to haka dai aka haɗa wannan ƙasa mai albarka aka samar da shugabanci na farko prime minister na ƙasa a wannan lokacin shi ne namu sa abubakar tafawa balewa kalmar sa wani irin matsayi mai da sarauniyar inda ke ba mutum suna kiransa naito mu a wurinmu wani macin zarafi ne a kira ka wannan sa ɗin babar yanka shugabanninmu aka ba su wannan mukamin gaban ƙasa a lokacin shi ne ainihin a zikiwai shugaba suke tarnaje kana yi saboda tsarin ingila aka bi an gane ko don ko a yanzu ingila a yi ke gare ta yi shugabar gwamnati ita ce sarauta to me faru yanayin haɗin da muke da shi ba a je ko ina ba shekara shida da samun yancin kai sai aka halaka mana shugabanninmu aka kashe mana tafawa balewa kuma inyamur ya kashe shi okafa a kaduna kuma yaron da saddauna ya rene shi an magana ku daina buɗe wurin ina fata an gane ko saddauna mu a nan arewa Allah ji kai shi gamji dan kwarai yaron da ya rene shi a gidansa a shi kunama ne cikin wandon shi in zai ku kadu manya muri ne ya kashe shi sha biyar ga watan januwari janairu 1960 da nawa ne da 66 amma shi shugaban gwamnatin ko shugaban kasa a lokacin ba abin da ya same shi arziki to daga nan zaka fara fahimta a to a kona mai wari game da irin wannan alaka din to kuma da ma manufar ke kada dai mu zauna lafiya to haka aka yi aurare da yawa wannan na baku muqaddima ba wai shine asalin magana ba amma kamar tawdi'a ne zuwa ga abin da nake so ne magana ake wanda yake muhimmi ne kwarai da gaske ko da aka muka rasa shugaban mu saddauna tafawa balewa ma aka halaka mana shi har muna ma da labari sai da suka yi kokarin ba tafawa balewa giya ya sha sato waje mulki ba kawai da shi mana me ya ku da bashi giya musulmi ne yake suka halaka shi a na hanyar badagre 1966 haka suka yi mana wannan ta'addanci to haka zaman da muke da daɗi ba da muna da ƙabilu manya guda kamar da muka sani muna da yarbawa muna da hausawa mu kenan ga kuma inyamurai ko da ba sa so a ce inyamuri to kawo ruwa inyamuri daga nan bahaushe ke ta inyamuri amma asalin sunan ai ibo to shikenan ibo haka aka zauna wasu suna ma wasu kallon kashi uku kwashe a baka gyara amma kai wakil muka wannan bakar rayuwar aka zo aka yi juyin mulki kamar da na gaya muku azikiyoyi ba wanda ya taba shi mu aka kashe mu kuma shugabanci irin na saddauna wanda za ka ce akwai azanci da adalci ka ɗauki misali duk jami'o'in najeriya ban sani ko yanzu ba da wuya ka samu mai makeken fili wawa keke iri abu zaria me yasa bai gina jami'ar a garin raba ba kishi kwanaki lokacin da asibitin orthoped da asibitin kashi na nan kano da na je cmd ke gaya malam zamu bikin cika shekara 60 amma cikin abin da za mu yi za mu kai ziyara na fahimci saboda kacin saboda saboda shi ya fara ba da shawarar kafa wannan asibitin a kan me yasa bai kafa a garinsa nake cewa irin waɗannan shugabanni masu hangen nesa da makaranta su aka zudda mana jinin su 1966 bi ghairi dhanbin irtakabu amma saboda daghina wal ahqaq fi qulubi saboda kuma muka samu kanmu a wani irin zama gashi nan dai ba daɗi ai mana cakulkulin da yawa an kaskantar da mu kuma abin ya kasance kaso mai tsoka na laifin ba za mu kubuta gaba da laifantawa da aibantawa a kanmu haka zaman da yake aka wannan juyin mulki khalas wa ya karba agui ɗaransu ya hau daga 1967 shekaru kaɗan aka yi masa juyin mulki ga wani a lokacin yana major yana shekara 32 ya zama shugaba aka ce 'yan arewa suka ba da shawara karku ba wani wanda yake ba kirista ko ba ɗan arewa aka ba gawa ya shekara tara shi ma mai tasta ta kafirci ta fito ma an rungume shi arewa ta so shi amma zamanin sadon na kuluru saboda kamanta adalci a kabinet ɗinsa a kwanda suke wa masu irinsu audu buba michael audu buba irinsu mt umbu irinsu jajawa cuku haka ya tafi da su amma kullum zagin cikin rawani da rike annabinsa har 1962 lokacin da tafaɓula ya kai ziyara new york a america ha ku kalli shi da shi da rawaninsa suna ta murna da farin ciki ana kallon irin ma shiga ɗin wato saboda akwai almuhafaza ala taqalid wal athar yani dan ake da shi waɗannan ba su ne jagororin amma waɗancan suna akwai abin da suke kan dalilin juyin mulkin iransu yakin ba sa sa barki ba su yadda ba aka yi abin kun san yakin a ware ko in ce kun samu labari kuma muna yara ake ba mu suka bar wannan yanki suka tafi tsakaninsu da ƙabilun da ke niger delta wallahi shibar auduga da shibar auduga da mutane kun gane hausa babu shi sam mun zauna a yankin mun san abin da ke faruwa aka yi yakin basasa a ƙasar nan a dalilin wancan daga 1967 zuwa da 70 yakin bai ƙare ba sai da aka je garin aburi a ghana da kaji garin ashiyaman a accra wajen gari za ga kibiya zuwa ga aburi don aka tattauna har ga wanda ya sa aka samar da abin da ake kira no conquer conqueror no vanquished mana ba wanda aka samu galaba a kan shi ba mai nasara a dole wannan rihla ce sari'a game da abin da ya faru kafin asalin mawubi don mu san a wace ƙasa muke uwar mu ce ƙasar mu ce uwa ma ba da mama amma maman wake sha muke rike da nono amma wake tatsar saboda ga suka tankabar da mulkin shugabanninmu murtala in tsallake muku da yawa ya zo suka yi musu abin da suka yi aka yi kutu-kutu 1976 ga watan february aka halaka shi nan kuma sai aka haɗa kai da namun arewa don kusan abin da ya faru don ka ɗora ƙafarka a dandamali mai ƙarfi da ya kamata ka ɗora waɗannan ula'ika aba'i faji ne da mislihim idza jama'atna ya jarirul majami na wani ina alfahari da su mursala sha'u ga wata ya fito daga dogon barak har yanzu motar na nan naji na ganta a ainihin lagos sun aje saboda tarihi ga inda bulletin ya goga su daga nan duk wanda ya zo namu ne a kawace har abin da yake ga wannan zanga-zanga wanda duk wancan din ne da wani a kawar da sas sas sas sas sas special anti-robbery squad hai'a ta musamman alhai'atul khassa limukafahati alfasad wal ijrab طيب riwaya ba ya san mukafa idrabi ko wannan su a kawo da ihrami lakin ashe akwai lauje wani cewa ne barandami ne ma cikin nadi ba ma lauje barandami ne cikin nadi kuma abuwa sai suka bayyana karar a fili da masu hankali wala muna jinjina gare ku ya shababul shimal da ba ku shiga cikin wannan hargido ba an so a hargitsa ku an so a tunzura ku an so an so an so walakin Allah sallam wannan na baku ne a dunkule a cure a mulmule a haɗe a wuri guda dangane da ƙasar mu Najeriya uwa ma ba da mama muna son ta dan ba inda zan je a duniya in wata ya in ba ita ko ina san ce kawo takardar ka a fafure ka ka ce asbit huwiyatak wannan da haka dole ka sauta na biyu illar zanga-zanga kafin na je zuwa ga maudu'in proper 1992 muna yan jami'a kuli zafi shekara nuke na yau ko muna yan jami'a a lokacin shekarunmu na farko zuwa biyar sun misali sai wani arne ya yi niyyar zuwa nan kano zai gabatar da aiki na wai kiran mutane zuwa ga kiristiyanci sun sa wani ne rabar bonki wani ne rahin bonki ya zo to sai muka ce to a zai kyau mu haɗu a filin sallar idi na ƙofar mata bas mai na fila mutawassili na biya ila rabbina ashen yurda ana kai da alka'idi manufan mu ke muka haɗu ina tuna daga cikin matasan malamai a lokacin sun rasu ina cikin su muka haɗu aka yi sallah a lokacin sai muka ce to daga nan jama'a ku sani ba zanga-zanga muke mu dai muna tawassuli a iya ijtihadin mu wancin kafiri Allah ya kauda mana shi tunda in muka fahimci inda inda muka fahimci fitina ce domin takardar gayyata ta ainihin wanda ake ba su rubutun ajami aka rubuta to ajami a Kano in ya muri karanta maka ajami kenan nahnu almustahdafu mu ake tagete muna kiranka zuwa ga taron bayyana wato Isa almasihu abin nan Kano kenan ashe mu ake nufi to da aka muka ce to mu yi sallah mu je mu ga mai mutaba sarki a doba a lokacin Allah ji kan shi ya sa baki kada wannan mutum ya zo mana kan wala ai muna fitowa daga filin sallar idi na kofar mata kaga ba za mu yi fage bane jiyowa za mu yi shiga cikin birni malam kafin mu shiga kofar ina waiwayawa sai naga adadin waɗanda suke biye da mu irin buyagin da muka kwaso buyagi malam sun ka adadin wajen so biyu ko so uku na ce kun shiga ku daga na fara da ƙara gane illar irin wannan abu kafin a je cikin wajen zango sto an fara kabbar an fara farfasa shago ana ɗiban gani ne wa ma a zarar kamar zan ba yau aka ake gani ba haka ba ya ce to kaji ko muhammad ka shiga cikin hargido na ke maka yana wata to amma an maka amma dai allah ya san niyya to wai wannan kaɗan ne cikin illar irin wannan abu misali ka ji fada mai mutaba ya fito ina jin hamana bayan ni da lokacin sai na gara ma kawai koma gida a ta ma ba za ka iya barranta kanka gabarin tabi'a na abin da ya faru idan kana maganar zanga-zanga da sauransu akwai misalai da yawa da kila zan ba da su barkwadon lokacin da lakcin aka ɗiba mata ta haka maudu'i na ba wannan mukaddima a dunkule a gurguje shine yanayin zanga-zanga daga mahangar shari'a al-muzaharat ala shari'a al-ittisamat misali al-idrar an al-amal wa hatta an al-akl muzahara ko idrab ko kuma al'i'tisar ma'ana ita waje a kama wuri a ce an yi zaune gari kamar da suka yi a masar idanun taharin misali da sauransu misali a ce muna zaman dirshin sai an biya mana kada to wannan maudu'i kamar da yake nan wato abu ne guda hudu farko cikin wane ne manil hakim in ka ce hukumul khuruji ala alhakim min alhakim waye alhakim wai wane ne hakim wane ne mai mulki da ba a masa khuruji misali muna da waƙafa a kan nukuta da farko nukuta ta biyu hukumul khuruji alaihi hukunci in ka ce hukunci ba kana nufin dokar ƙasa ba a'a ka ɗauko mana daga me Allah ya ce me annabi ya ce mu shi ne hukunci a ku malam ya ce alhukumu khitabu shar المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو إباحة ji ibn usaimin a cikin littafin dan karami matukar muhimmanci al-usul usul in ka ce wato hukunci harshen shari'a lafazin shari'a wanda ke da alaka da aikin mukallafin ko da talab yi iri biyu at-talab bil fi'l ko bil kaf yi wajibi ke bari talab ne ai misali to ko dai wannan ne ko kuma ibaha ne ko dai zamanto wajibi ko haram ko kaza kaza kaza misali sannan kuma mecece muzahara ita ce gabata ta uku sannan mai hukuncinta waɗannan gabobi guda hudu su nake suna abin nan kai tsaye wane ne hakimi in ka ce hakimi akan ce al'imam ko ba ka ba in ka ce imam shine wanda jagorancin al'umma ke hannun shi abinda ya sa a istilahinmu na shi ake ce imam saboda jagorori a wannan lokacin liman ne yana hawa mimbari shi ne wuka kuma shi ne nama kamar da ɗazu a hudu ba nake gaya muku ɗaya daga cikin kafirai sa abinan george yake cewa wannan babban mutum yana nufin manzo shi ne fushi gaba shi ne alƙali shi ne khabi shi ne kaza yake cewa mutumin da a ƙasa da rubu'in ƙarni ya canza al'umma ba gidajiya zuwa ga shugabancin duniya madah mabe musulunta tun aka ce imam jagora gaba shugaban ƙasa imam ne shi yasa sayyidina umar imam ne abubakar kafin shi imam ne imam al'imma kuma muhammadun rasulullah arafton kama akan ce alhakim saboda hukunci yake yi summi alhakim hakiman li hukumihi bi kitabi yasduru hukuman gawani ko akan wani to hakimi a mahangar shari'a wanda zai ɗora mu akan Allah ya ce annabi ya ce su ne waɗanda ya ce alladina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wallahi aqibatul umur waɗanda in makkannahum in muka ba su dama ta mulki at-tamkin siyasi al-iqtisadi al-ilmi at-ta'lim at-tarbiyyah wa haka za su ce a tsaye da sallah a ba da zakka ayi mai kyau a hana mamman to wannan shine hakimi a asali shi ake nufi wanda zai ji maganar Allah ya jiyar ya ɗauko maganar Allah ya ɗora wa mutane wanda baya ma dokokin Allah tawaye ko baran-baran a asali shi ake nufi to amma yanzu al'amura sun canza bayan da kake tsammani ja'at riyahu bima la tastashtahihi sufur al'amura sun canza to amma tare da haka ai ba kyale ne ba a gurguje an tambayi al'alamatu bin bas Allah ji kama bin bas ya rasu 1999 ɗan shekara 21 da barin sai babban bawan Allah hafizi rumbun karatu kuma taqiyi in yi zauna yana karatun hadisi a unguwarsa aziziya kama balagani zai ka makaho ne za a karanto masa hadisai guda arba'in yana ji sai an kare ya ɗauki hadisi ɗaya har zuwa na arba'in ya yi shiri a kai ke kalli takarda ta hannu kamar kai ba fa ina la ta'amal absar walakin bin bas sun ce ya haddace nil otar na ashaukani kenan ya cinkina mutu da shi imam ko imamun bi haƙ bilmunasaba na tuna wata ran an zo ana karatun hadisi a gaban shi ake ce qalal imam nawawi laysa nawawi imam sun ba imam bane ce annahu khalafa ba'dahu taqadat al-sunnah kaji maza kace dai qala al-hafiz an-nawawi amma sheikh malami sani al-usaymi fitaccen malami ne an zai sai dai an-nawawi ya dawo daga wancan muhalafa da Allah malami tana ka duba saboda shi ita gaskiya ta girma kowa ya kawo to nake cewa an tambayi al-imam bin bas aka ce gafat malam ya halatta a yi ma shugaba ta waye a yi masa zanga-zanga sai ce inna hula ya juzul khuruju ala sultani illa bi shartai tun da ya ce la ya juzu kenan ya harum an tariqi mafhumul mukhalafa ko ba haka ba mafhumul mukhalafa in ji fuqaha na da kashi nawa حتى جي ابن غزي سب واشترد علل ولقب ثم حظوا قشن abin da yasa mafhum sifa duk cikin su in man da mafhum laqab ko ne an aiki shi akai sai ce baya halatta a yi ma shugaba tawaye sai da sharadi biyu wadanne ne ya imamana sai ce wujudu kufrin bawahin indahum min Allah burhan ya hadisi ne sun karanto muku nasin duk a kai kawo wannan hadisin ake kafa wajen shi hadisin ibaratu bin sa'ad wannan hadisi ko imam bukhari ya kasu kitabul fitan hadisi mai lamba 755 kitabul fitan babu satarawna ba'di umuran tunkirunaha haka bukhari tarjuma hadisi kitabul fitani babin da ke magana kan cewa bayan na tafi na barku in ji annabi Muhammad. Za ku ga abubuwa da ba kwa son su, to ya za mu yi. Su ce haddasa Ismail, haddasa ne Ibn Wahabi, an Amru, an Bukairin, an Busr bin Sa'idin, an Janadata, na'am Ibn Abi Umayya, qal kamar da muke da kowa karatun sunan Nasa'i nakan ci wani isnadi ko dai suna'i ko sulafi ko ruba'i ko khumas to wannan nawa ne tayyib da ya koro sai ya ce da halna ala ubada ibn samit mun kai wa ubada ibn samit ziyara wane ne ubada shine ibn samit ibn qais ibn asram ibn fihrin a takeici Allah ya ƙara yadda da shi ya rasu a shekarar 34 ubada yana cikin annuqaba waɗanda suka je lokacin menene ne bai a turkuwa to wannan bai a dina wa huwa maridun ba shi da lafiya muka kai masu ziyara ƙulla sai muka ce da ubada aslahakallah kaji lafazin magabata Allah ya kame kancinka mana Allah ya gyara mana Allah ya baka lafiya kamar yadda Rabi ibn Sulaiman wata ran yaje gun Imam Shafi cikin fitattun almajiran Imam Shafi akan Musulmi yaje gun Shafi ya tada shi ba shi da lafiya sai ce ya imama na kaifa taji yace Rabi ta kama ta sai ce qawwallahu ba'afaka gafata malam Allah ya karfafa rauninka sai ce ah ya kato da ni idan idan ka ce Allah ya karfafa raunina launin da ya kashe ce la ba haka ne ce wallahi rabe ko ka ce Allah ya kashe ni ba zan ɗauki haka ba na san wani ne kaga ai kalma ce ya tamil qawallahu da afaka ma na raunin Allah ya karfafa shi ka samu lafiya ko kuma Allah ya sa rauni ya samu karfi ya gama da kai shafi'i fihi du'aba wa fukaha tsakanin su al-majlis ashahid al-muhim sai muka ce da shi Allah ya baka lafiya sai suka ce da shi hadith bi hadithin yanfa'uka Allah bihi sami'tahu min an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sai suka ce to da Allah ubada ka ga mana wani hadisi da kaji mana daga annabi ka duba su kawai mai annabi ce shi ne maganar su ba ruwansu da ra'ayin wani kowa ya kai aka yi kamata mu zama fa muna son mu tsira sai mun koma zuwa ga zancen annabi karkace za ka wani biki kana wani biki maulidi aiwasa bai karantar da kai ba ɓata lokaci kake yi duk aiki idan babu kamfin annabi ɓata lokaci da'u kulla qawlin inda qawli muhammadin fa ma khabar al-kalb jar sasa araftum sai yace su da anan nabi sallallahu alaihi wasallam wata ran annabi ya kira mu fa baya anahu sai muka muka musu baya wannan shine hadisi mai lamba dubu bakwai da hamsin da biyar hadisi na biyu sai ya hawwala sanadi sukan yi ramzi da wannan sukan ce hawwala sanadi idan ka tashi tashjir asani ashjara al-isnadiyya sukan yi wannan isnadi shi kamar wato map ne ai zan je wuri kaza kabinan kabice شجرة عرفتم نبي سيتي فقال فيما أخذ علينا شكين أبن النبي يجيانا كود زام تدو حديثي إيني أما بريني لقبا أما بخاري سيما سلمبا دبان سابان وان دي قبا أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ku zo ku yi mubaya'a akan za ku yi mu shugabanni da'a ku ji ku bi su fi man shaqira in kuna cikin ma karsashi wa makaraina ko abin da ke bata muku ne ku dai ku bi su cikin takura ko cikin sauki wa atharatin alaina kalmar athara ko da sun keɓe kansu da alatun duniya sun bar ku shine asara suna isarin kawunansu ito zalunci ne amma ya za ku kyale su ai shi mumini wa yusiruna ne ala anfusihim law kana bihim ish amma sun suna da asara yace to koda kun ga asara alaina ku hakura arabtum wa alla nunazi'a li amri ko wa alla zi al amra ahlahu masu shugabanci kar mai ja'in da su shine ma'anar magana wa Allah nunazi al'amra ahlahu fi'li ne maf'uli guda al'amra ahlahu kar mai munaza'a da su sai ya ce huna mahallin shahid illa an tarau kufran bawahan indakum min Allah fihi fihi fihi yani fil khuruj bawahan ya Allah me kake nima sama da wannan kar ku ji sai in kun ga kafirci karara shi zai ce ba wahala ya sifata kafirci ba muna tsammani mm ya bayyana yayi kafirci kuma ku lura sai ce illa an taro kufrin bai ce illa an yakfuru ba kun ga illa an taro kufran wal kufru huna aish sifa tawsif amma illa illa an kafaru a za ta yi to mukan yi halki mukan yi cakuɗe a wajen salo madadin ka bambanci ta'ayini da tausiri ko da hausa in mutum ya ce da kai malam ba kana son shashanci ya bambanta da ya ce ka kai shashasha ne shi mai ruwa uku in ya ce ma'ana shashanci ga shi to ba na so kaga wannan tausifi amma yace kai shashasha ne to ai ta ayi ne arafun shi yasa mun yi kore kore a manhajin baya wajen karantarwa a zo gari a ce ya ku kafirin gari kalan manhaji ba an yi ba da sunan sun yau sunna ko sun suna Allah gafarta mana abin da ya wuce wanda wannan ya haifar da mushkila hata a cikin mujallar da'ala saboda haka kenan kaga sai yake cewa idan ka ce da mutum ba na son shashanci ba ka ce shi bane shashanci ma'ana ga shi ce karka je wani amma ka ce sha sha sha to ka yi ta aini to nan ba ca aka yi ba ta aini aka yi ba sifata aka yi sai dai in kun ga ainihin wato kafirci da ya bayyana daga gare su dalili saboda kila ya yi kafircin bai san kafircin ma ya batu baya faruwa mutum zai abai cewa na ba sa kai kuma inda za a kama mu da duk abin da muka yi ai da mun kaɗe sau nawa ne za a ce malam an hana zama a cewa na ban sani ni ba ne amma su sukan ci babu uzuri dan baka san doka ba ba haka musulunci إن الله تجاوز لأن أمة النسيان والخطأ ومسكره عرفتم؟ تاكي يا جماعة wannan hadisi Bukhari ba a nan kadai fitar da shi ya sake fitar da shi a hadisi mai lamba 7,199 har wayo almadirinsa musulun annai sabuwar kwashari ya fitar da shi hadisi mai lamba 7,709 da wannan su imamun nasa'i a wuri biyar ya fi da wannan hadisi ibn majal kazwini a wuri da shi sunan muwatta imam malik rawar laifi jihar laifi a wuri guda ɗaya imamu ahmad kuwa shahalla a wurare takwas rikis a cikin musulun hadisi ne sahihi to sharaɗi na farko kenan hakimi mai bin dokan allah baya mai tsawa sai in kafirci ya bayyana ƙarara to za mu zo mu duwa mai kafirci amma mu ƙarisa magana malam sharafi na biyu ya ce a sharɗu sani ala izalatul hakimi Allah Allah ya tarattaba ala izalati sharrun akbaru min al-izala wal izaha ku ji magana Allah ya tarattaba ala izalatihi sharrun aqbah wa absha min al-izal wato kada garin tura wannan mai mulki kuma ku yi dalilin masifa da ta fi zaman sa akan mulki hana ai ka'ida ce sukan ce inna dar'al menene ne mafsada musallatun ko muqaddamun ala jalbil maslaha الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأولى وضده تراكم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد قاعدة كوي gwari gwari kana jin kishi sai aka ce ga ruwa ka sha amma ruwan akwai ƙwayan cuta ce yaya za ka sha? ito amma ai akwai fa'ida cikin sha izalatul afash zan gusar da kishi ito amma kuma garin kusar da kishi zan haifar da kaina masifa ciwo sai mu haƙura wannan ƙa'ida ce muhimmiya a rayuwa sukan ce turidu an tutabbiba zukaman faturisu juzaman kana son kai maganin mura ka haifar da kuturta turidu an tutabbiba zukaman فأحدثنا إيش جظاما والنيفي كترتا كومرا ita tafi sauki to da ka kashe wannan ka'ida sai idan kun ga kafirci karara mana yace waɗannan su ne sharuɗa guda wani sai ƙara haske sai kai sharuɗan guda biyar ne magana malam mu kan malam ita wa qala al-akhar labudda min tawaffuri شروط خمسة تقوى وتتحيى وتنحض لإزالة الحاكم الجاهل دولة أسامي شرطة قدام يركم أكوان بشغباء أفضل شرطي نفرق الشنو أنت مدى kafirci ya bayyana daga gare shi kuma kafircin karara ba an ce an ce ba kuna da hanzari gun Allah akan wannan kafircin shi na biyu wanda shi bin ba shi kuma bai kawo nan ba amma shi malami ya hango wannan sai faɗaɗa shi kuma ni sai naga cikin bayaninsa akwai waje kwarai yake waje waje ya zamanto shi wannan shugaba da kafirci ya bayyana daga gare shi an masa nasiha hal wu'iza wa undira wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula sallallahu to ka masa wa'azi ka faɗakar da shi ya labai your excellency your whatever whatever abu ka zama kafirci na musulmi to ka gani ko shi yasa gaggawa ba shi da amfani wani lokaci ka iya ganin mutum akan abin da a zahiri kafirci ne babu shakka amma kila bai sani ba idan kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fa musibatu a'zam in baka sani ba masifa ce to in ka sani ba la'alla bai sani ba ne yace tamahal wala ta'jal bi lawmika sahiban la'alla lahu udhran wa anta talumu yi a hankali ka yi sau ka yi hankali wajen zargin mutum kila yana da uzuri ko kana zargin misali to idan shugaba ya kasance ya bayyana zaluncinsa da kafircinsa kuma sa wa'azi kuma wajen wa'azin kar a nemo alghawghaiyun yan waya-waya yan a ci da zafi yan shortcut ‘yan tafashi da tarwatse kowa ya rasa na a fagen yau shugaba wa'azi da faɗakarwa a nemo rijal muhannaku na bittajar suna da experience wajen iya lissafa in ka samu yaro kansa na hayaki tukun sai jefa kaulasa ce ka ba a karobin fir'au to kaga hadari ne wani malami ya ce kaga kai mai wa'azi da kake ce shugabanka a zalimi shi wannan shugaban naka dai bai kai fir'auna wajen lalace bako domin shi fir'auna ya ce ana rabbukumul ma alimtu lakum min ilahin ghairi naka shugaban ya faɗa la baya danganta kansa da musulunci Ya ce to shugaban da kake son kai masa tawaye kafircin sa dai bai kai ma kafir ne arabtu kuma kai duk kirkinka wajen wazin ba kai annabi Musa da Haruna amma sai Allah ce faqula lahu limin to qawlan layyinan la'allahu yatafakkaru ma annahu ta'ala alima fi al-maqdur al-muqaddar anna fir'auna la walan yusuf Allah san magana amma ya ce za mu magana mai taushi to kaga har imamu qatada yake cewa subhanaka ya rab wannan taushin naka ya kai taushi ya Allah fir'auna da yace ana rabbukumul a'la amma kace a ce da shi qaulan layyin fa kayfa yakunu latfuka bi abdin qala subhana rabbiyal a'la to bawa da yace subhana rabbiyal a'la shi kuma ya tausanta zaka ce shi malam magabatan mu fa kenan sharaɗi na farko kafirci ya bayyana gare shi ƙarara na biyu a iyar masa da wa'azi kuma wa'azin cikin hikima ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in aqam shahadu zanka sura al-anbiya goma sha إمام الشافعي تعمدني النصيحة في انفراد وجننس في الجماعة يجي فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع فإن خالفتني وأبيت قولي فلا تجزع إلى من تغضب يجي خيمي وأزي يمن أجيفي كمتنتا إنكو ككي كيمن أجسين جماعة karka zarge ni in nayi fatale da wa'azin naka ka sa na rasa kai ma ka rasa to wannan abu ne muhimmi abu na biyu an faɗakar da shi shugaban abu haram ne wannan fa sabon Allah shi yasa kuskure ne a duniyar rayuwa ta musulunci a ce malamai su nesa game da masu laifi matsalar ba zuwa kusa da su bane matsalar nau'iyar zuwa da nau'iyya the typology what type of participation the typology don me kuka je wurin kun je don kuɗi don ragon layya don a ce maka an rabu don kana da office don kaza kaza to wannan lamari ya ya bace wanda suka je karatun da sai da muka yi jiya kila kuna iya tunawa wani malami ne tare da wato jihibiz ne amma suka ce fiƙa ne fiƙatun fiƙatun lakin nila min wuli da kolin hukum waye maka wurin je ne imam musulun turi fiƙa min ausaqin nas amma saboda ya dan samu shiga gwamnati a zamanin Bano mutum ba shi garin gyara bane bai lai mara mai zama gwamnati nau'iyar ce matsalar tijin labika lokacin da na faɗa kaza kaki san tafi in barka dan ba ina son wakilci kaina bane ko aljihu ina da mutunci da ya kamata in kare in ba kai abin da Allah ya ce ba faɗa ne da kai san tafi in barka me yasa ce ka kibi abin da Allah ya ce خلاص هذه حجتي بيني وبينك أمام to da haka sharadi na biyu kenan na uku alqudratu ala izalatihi duna an yatarattab ala alizala sharrun minhu kamar da ya gabata a sharadi na malam ya zama ana da iko za a iya kawar da shi farko tukun za ku iya ma kawar da shi malam shine na uku kuna da karfin kawar da shi yanzu sai ka iske an ƙara zanga-zanga ya zo muku da ainihin dabbaba da makamai ya kuka iya da ya watsa muku rasha sai da ka wula sai gudu a aiwa mamaki Allah ba shi da imani ko tsabar imanin sa take gogo yanzu kalli abin da ya faru a masa masallacin rabi'a nawa aka kashe me fa'idar jini zai zuba to daga kuma a ka'ida idan baka da iko abu ka bar shi وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار ba a maganan dole in baka da iko ba a maganan harancin akwai tilasti abin da ya faru a libya alkhairi mai kushar tare da matsalar gaddafi har ya kai ga jirin da ma an kafirta shi alaƙin baka da ƙarfin kawai shi a alkitabul akhbar shahidan la kafir Charlie bin Jadid a Tunisia misali ko Algeria da aka bakar. Me ba su yi ba? An samu cikin shugabannin kasashen Laraba da ya ba da fatawa a karya azumi saboda kwallon kafa. Ina? Cikin shugabannin Laraba akwai wanda suka yi tabannin uruba kawai ita ce asasin haduwa. Kai ba Larabe ne khalas, ba mu da maganar imani. Kenan aurensu inna akramakum indana a'rabukum ba a tutakun ba. Haɗinsu na ce, Ya musulmuna, wa ya nasara dinukun dinul urubatu wahidan lasnani, wai waka ce, Ya ko kirista, ya ko musulmi a sasin haɗin larabci ba magana addini. Suka ɗauko wannan magana da Michel Eflak, su ne ‘yan Arabism. To akwai irin wannan misali. To inda har kafircin ma ya bayyana, to kana ma da ikon rigima da shi haka da iko sun kewaye kansu da dabbaba da mutafajjirat da makaman nukiliya kai kuma kana da makafin da ya fannin karfi addu'a zuwa ga ubangiji ka roki Allah ya gyara su musulunci amma ka ce za ka da kirjinka a fili ba ka da komai yani hada intiha kisan kai wala tulqu bi aydikum ila tahalluq ah mu ba kuma aje a mutu ke tsoron mutuwar amma ke mutuwa mai dalili ka mutu Allah kuma ya kore har ba ku misali mutum ne ya je ofishin sojoji a inda ake cewa officers officers ne me officers wani cewa da mess up ko wal haka wani ke faɗi sai ka je ka iske a officers maize ana gida ana rawa ana kaza sai ka ka ce mun ra'a min kun munkarin Allahu akbar a to ba gaskiya bane bai daidai ba sai ka yi ba wala gairu a kayyara ka ake ma kenan li inkaril lil munkar marati shi yasa wancan karin magana as-sukutu al-munkar sai ka kara as-sukutu al-munkar lil qadir munkar da ba na mishi ƙadar ko ba ka ba inkarin munkari ga mai iko ban da iko to da ka misali idan ka ce wannan officers mai sabi suna shan giya mai kamata su ka gudu ka bar wurin ka ka ce za ka yi duka hana ka kashe kanka ka ce ni barin je in samu shahada wallahi ba shahada ban da wannan saboda ka bar tsarin tsarin annabi muhammad dan ya ce in ba ka da iko ka canza da baki kaga mu abin da muke iya ba da muka gaya musu Allah ya sani a fadin shugaban kasa an sace mana yara a kan guda ta za ku ɗan mutane ku gyara wannan ba mu yi arafto in faɗa da baki ba za ka iya ba mai annabi ya sassu ka ki a zuci ko da dai wa zalika ad'aful amma dai na kire kada Allah ya gana da mun kai to haka ya kamata mu tsakanin da dukkan saboda ka kana ma da ikon canzawa ya ko ba ma mai mulki ba a gidanka idan ba ta kace maka abin da yake ba daidai ba idan magana zai kai ga auren ka ya rushe ka ƙura ka yi haƙuri inna wara a sabari khairan kafira misali sharaɗi na uku sharaɗi na hudu in an kawo da shi ijadu man huwa khairun min akwai wanda ya fi shi in ba ka fa kuna son ku yi maganin mura kun haifar da kuturta kenan تريد أن تطبب زكاما فحدثت جماما saboda wannan shugaban da muke so mu kawo da shi wa muke da shi sama da shi sai ka ce babu shi wanda muke so yana karya alkawari ne shi ko wancan dan kartuzu ne ko su ne shugabanni ya za ka yi ko kun san an yi wani lokaci a baya lokaci zaɓe a ƙasar tsakanin olu olu guda olu shugaban da wani olu falaye a nan kano muka zauna a taron malamai muka cikin jama'a ku ji mu da kyau yanzu muna da olu-olu guda biyu ne to ai babu wannan takarar sai muka hangi kila obasanjo kila kila ya fi alkhairi a tsammanin mu wa ma shahidina illa bima saboda ganin abin da ya faru a baya mataimakin murtala ne lokacin kashe murtala 70 ya zo kano yana ba mun kai su murtala ba ya ji wasu misali sai muka so shi ashe ashe ashe ashe ashe ashe to dole amma bisa larura shi muka ba da fata a zaɓe shi in mun ce zamu yi wasu ce ba ma zamu yi ba kwata kwata ana samun yanayi wani ce ba zai ba na kira wani ɗalibi na america a ainihin jihar hartford jihar connecticut ce ya zaɓe ce malam ba zan yi ba kashi da zai zaɓe yan democrat ga yadda su su yan tamori suke goma yan lgbt kusa lgbt da lesbian da yan gay da transsexual aikinsu suke halatta auren jinsi game da fafaror na yanzu nan birnin da halatta ita to suna da wannan siyasa su kuma republican gaskiyarsu su ne gop ga sharrin shi shugaban wajen gaba su da haka ne ina ganin malam tawazin ba ka taɓa yi ni ba zan yi zaɓa su wata ma ina tambayar kuma kalli mafi alkhairi ga musulmi da ke wannan yanki abin da nake cewa sharaɗi na hudu a magana ta biyu an samu wanda ya fi wannan shugaba na biyar adamu tarattu bi shar ku lura sharaɗi biyar ne kafirci na fili karara an yi masa wa'azi biyu kenan ko? samun iko wajen iya kawar da shi samun wanda ya fi shi alkhairi sannan kuma Allah ya tarattaba ala izalati sharrun min kaunihi hakiman wa malikan ila akhir arabtum waɗannan abubuwa su ne a bisa wannan jerar ta'ir to yanzu in babu waɗannan sharuɗa ɗin kowa da yake kansa tawaye ko zanga-zanga baya halatta me zanga-zanga to wani ɗan uwa ya ɗan yi rubutu a wannan ɗan milaf da muke da shi inda yake cewa ai al'umma ba ta samun kanta a bala'i sai idan sun jangulo bala'i bisa ka'idar da ke cewa kamata kono yi walla alaikum yadda kuke ake ba ku shugaban yanzu kasashen nan da muka ce sun ci gaba ai ba ba a zanga-zanga ba su ne ma suka san da ita su suka fara kannana muzahara demonstration ko kaza su suka fara ba mu san da ba a tarihin musulunci amma sai suka ce abin da ke faruwa Allah ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaka ma Allah haka zan faɗa karara addinin Allah zai taimake to mun yi takalli mun bar Allah sai Allah ya bar aka kakaba mana shugabanni gashi nan ɗaya kenan na biyu ɗaya daga cikin magabata ya faɗi wannan magana ya ce a lokacin da mutane suka bar karantawar addinin musulunci suka koma son zuciya sai su zama da abin da ba su so وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف amma ƙarshe sai ce me da sharadi ya abuduna la tushya sabuta min kasa shirka to muna son mu samu tamkini mu koma zuwa ga dokokin nan sannan kuma yana cewa ku tabbatar da daular musulunci a zukatanku da gidajenku daular za ta tabbata gare ku a garuruwanku sannan kuma bari ku ji mutanen annabi Musa Allah ya ƙara masa aminci sai suka ce udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika adwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura fayanzura kuna shay'a kayfa ta'malu kar ku damu Allah zai gama da makinku zai ba ku jagoranci ya gaya ya kuke aiki wannan shi abin tsoro kyauta ne mun samu ni'imomi mun juya ma Allah ba in dan siyasa ne zai zo mana lokacin campaign a zaɓe mu da an samu su juya kamar da na faɗa a ɗazu a kutuba sai ka iske har ma in malamai suka sa baki sai ci wani haiba fagen ku bane malamai karo kawo mana addini da ƙasar ta rikice da zanga-zanga malaman ne kuma Allah ya yi amfani da su wajen tabbatar da fitina ina an tsaye da ba gudu su gudun suka yi suka ɓuya don kun gana nan malaman na taɓa gaya musu a wani taro a abuja ya ce ok yanzu kuka san malamai suna kirista ba su haka na faɗa kuma a wani taro a abuja last week inda muke press conference nake cewa jonathan da ya zama shugaban ƙasa pastor a debo zuwa ya kere shi ya sun kai da kai shi ya yi ta ihu su da kuɗi su ba su ba mun ce sai mun zama haka ba lakum dinukum amma akwai kadari mushtarak na haƙin malaman mai shara a tsarin kasan yana da komai da kulawa da shi banda shi ma wannan sai sa kuma duniyar mu ba ta kimanta malama ban ce duka ba wasu ɗan kaɗan da suke jahilai ne game da addini su malaman su kimanta kansu da kansu akwai girman kai akwai girman kai girman kai haramun girman kai abubuwan mai ka je kai kwaɗayi fa ka wulakanta kanka aljurjani mai ce ya ce walau an na ahalar ilimi sanuhu sanahu walau azzamuhu fin nufusi la'uzzin walakin a hannuhu fa'anu waɗanda su mahayyahu bil akuma hatta ta jahama shi ne miyar da su ولو أن أهل العلم سانوه سانوه ولو أقدموه في النفوس لربنا ولكن أهانوه فهانوه والناس ما حياه بالأطمار حتى sun lalata fuskar ilimi da kwaɗayi. Haraftun? In ba ka ba, malami ya kamata ya zauna ma a zo gare shi. Ko zamani ya canza yau. imamu shafi'i da zai je karatu madina gun imamu na malik bai samu labarin malik tarihi ya gaya ba gwamnan makka ne ya rubuta masa abin da muke kira taskiya a recommendation later ita to yaro idan ka je madina ka kai wa gwamnan madina ne maka isa gun malik malik na anas yace idza dhukira al-ulama fa malikun an-najm in an kira malamai maliku shi ne taurawa in ji imamu shafi almajalis malam da ya kai wa gwamnan makka madina ya ce kai ya kana su ga wani kasan maliku ko har ni ganin su ga mun wahala gauna fa Allahu akbar akramakum Allah yace amma zo mu tafi yaje abinda yake tsoron ku shekaru ku yanga ta fito sai ki ce amir ne kewa ce ku ga masa ba lokacin fitowa ta ba sai aka ce to ai ya zo da yaro ne ɗalibul ilmi kuma ba hashin ga mutalibi akan cewa shafi ɗalibin ilimin malamin ka duka kujera ku je muka samu kujera ganin bai kuma ce ku ajiye mutum sai suna shi kujera ba to a zamani ya canza al'amura su bayan da suke bayan na fata kun gane su tilka ummatun laha wa lakum Allah ya tara mu da su akan alkhairi tukun bai fito ya karanta da shi al-muhim ash-shahid yani shaddi al-qadiyya to da haka yani sai mun gyara kan mu da haka suke cewa irin waɗannan abubuwa su in ba haka ba Allah ya ce atiqu Allah wa tabu wa quli amri wannan hujja ce akan mai shi to su wane ne ulul amr atiqu Allah wa amma bai ce wa atiqu al-amr bai sawa ba ku bi Allah kuma ku bi manzo da ma'abota i da a akan suka ce hikimar rashin sa wato al'amr suka ce domin su da'ad da za a yi musu in sun bi Allah ta da'ad da za a musu ba mustaqilla ba ce it's not independent in suka bi Allah a su in ba ka ba a basu kamar abin da rage muku a baya musulmi ko na faɗa sai bukhari hadisi mai lamba 7,745 annabi ya tura sahabbai yaƙi sarasa ya ce ku zo wani kaza da suka tafi sai shugaba wasu da shi ne abdullahi ibn ibn huzafa sahani sai sai da su ku kunna wuta suka kunna ce duk shiga wuta sai suka ce shiga wuta ya amin sai ce annabi ba ce ku bi ni ba suka yi jirunki ɗaya su ce to ai mun mun bi annabi ne saboda gudun wuta ko mu shige ta ana cikin wata sai wuta ta sai labari ya je kunnen annabi sai ce wallahi da kun shiga da har abu da kun shiga har Allah Allah ya sai ce innama ta'atu fil ma'ruf kuna mahal shari ana ta'a cikin abin da yake da arabtum to su wane ne ulul amr da'ad da za a yi musu sai idan sun bi Allah za ka bi Allah istiqlalan kan manzo Allah istiqlalan saboda huwa al-muballighu an Allah aswat amma ulul amr ko dai ka ce malamai ake rufi abun ra'ayin wasu malamai da yawa suka ci shugabanni saboda shugaba shi ke da al'amru shi zai faɗa a malami bai salahu amr sai dai irshadi da nasiha kuma in yana da iko akan almarci ku yi kaza amma al'amru tanfizi executive order shugaba ke arabtun to waɗannan ayoyi sun nuna mana ashe dalilin samun nasara da kuma tawafin su ne waɗannan sannan kuma menene asalin wai zanga-zanga ne. Kalmar muzahara suka ce daga zahara yu zahiruhu ya ce wa in ta zahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril. Har yana gayawa matan Allah. Wa in ta zahara idan kuka goyi bayan juna wajen masa tada kayan baya. Ashe muzahara an ɗauko da na baka bayana zahari ka hau don kaiwa ga wata manufa. Madda abin da take nufi. ظاهره ولا تكن للخائنين خصيما ونوري ظهيرة أتكن نسي نهديث معنى مظاهرة وتميك أمك ظهر بيانا أن تمكيك تمكيني سوسامين إن سوسامك وجنك يا وقبك أنا كرا مظاهرة كومي لأن تتكلم تفي شهرة مظاهرة مظاهرة مظاهرة هذا البداية شيء أصلا akwai kuma al'ibara ita ma muzahara ce mene ne ibara idan ka ce adraba an shai ai tarakahu wa khallahu yani wara'ahu idarab shine fadribu an adr hayy kubar abu daga ciki akwai kincin abinci akan ce adraba an al-akl akan ce al'ummal al'akadimiyun aljami'iyun yudribuna an al'amur malaman jami'a suna idrab ko kace alqita'us sahih al-atibba a takeice idrab ne duk wannan ba shi da asali a tarihi sam babu shi a ce mutum ya daina cin ai- cin abinci har sai ya mutu to ai ka cuci kanka na biyu al-intisamat a je misali kamar a ce nan kwanan dangi a ce to ana zanga-zanga an zauna a wurin an kuwa wuce ba su je ko'ina ba suna zaune wurin don a gansu a tausaya musu to ma abota ilimi suka ce asalin zanga-zanga ta farko a bincike na tarihi waɗanda suka fara yi zamanin fir'auna na uku ramses al-thalith a masar duk wanda ke karanta Egyptology me Egyptology dirasa haula al-qada' al-masriyya ka je Masar ma misali ka je Giza ko Giza daga nan Al-Qahira zaka hau raƙumi ne dan wurin kusan Sahara na je 28 2018 dawa ta daga USA na kwana a Cairo da je wurin zaka je daga Ahramat the pyramids inda kaburburan fir'aunoni ne misali a nan za a ga sphinx abul hawan wanda napoleon ya fasa masa hanci haftun to a irin waɗannan wurare to an yi fir'auna domin kalmar fir'auna ai sunan sarauta ne ko kuwa pharaoh to shi sarkin ana kiransa ramses na uku ramses na biyu an ce shine zamanin annabi musa amma kamar fir'auna mamlaka ce fir'auniya da pharaonic dynasty arafin to an ce a wannan zamanin ne wato suka fara yajin aiki akan a biya musu bukatu da suke bukata in ba haka ba su biya mashi fir'auna wato baya a wannan lokaci na biyu zamanin daular girkawa su ma sun fara irin wannan yajin aiki na uku suka ce sai yajin aikin da mahaifiyar sa'adu bin abi waqas idrar ya musulunta ta ce ko dai ka bar musuluncin muhammadu ko in daina cin abinci sallallahu alaihi wasallam har na mutu sai ce mama inda kina da rai ɗari ɗaya na mutuwa bayan ɗaya dan da kafirci wallahi ba zan kafirci Allah ce wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tudhihuma ayla karka bi su wa sahiba fi ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum karka bi su an ce zai dawo kuma sun daga sai take ka tattaro abincinka da keso ta shimfiɗa a farfaji kuma ka san maka akwai rana ya dawo sai ganta a bushe a mokaɗe a tamoje a ɗalɗalce kawai ta yajin aiki kya ga yaji sai ce ya ummi kuli ta'amaki washrabi sharab amma al-kufr falan akfur sabat istiqama wallahi ki ci abinci ki ci fa ba zan kafirci kwana kwana biyu kwana uku daga za ta mutu a banza wannan mai taurin kan tsaye ba kawo a jiki fulani suka ce wata da buliye karki ci mata to abinda muke cewa suka ce waɗannan su ne misalai na mazis to dukkaninsu wanne ne yake daga littafin Allah wanne ne babu la fil kitab wala fis sunna abinda muke da shi a tarihi wa aqarrat britaniya lil umman haqqan bil idrab al amal al al 871 a karo na farko al majlis al lordi al britani a 1871 AD karkuce na sha faɗa ku sai da ku ce ne CE in ka ce AD kusan zama kafirci duk wanda ya ce AD ya yi kwaba tambaye ku mene ma na AD ya kaji irin ta in ce after the way kwaba da tafi wannan muni uzurun aqbahu min adh-dhanb tarihiyan AD ba ta nufin after day okay fasaran after day who died waye mutu ka ce annabi isa Allah ce wa ma qatalu wa ma sallu Allah ce mun ka ce ballantana ma ba ma suna nufin asali bane asali suna nufin anno domini lafzin romani masu cewa afka su yi kuskure kasan shi ba wuce in ya gaba ko sai ba shi fasar wai atm always all time money wai atm da Allah haka yake hada ba da fasara kuma ta yi daidai anytime money daga a a t time money ko bai daidai ba mu ma samu kuɗi ne kullum amma haka yake saboda haka 1871 karkace a tsirrinci si masu gaba christian aid ko ka ce ac after christ ma idan ka ce ainihin after death ba ka karanta ƙwar'ani aya mai lamba 157 ɗarɗaba ne ka wani ƙaraitawa a wuce da hashi lafi bare so abinda nake cewa a wannan shekara ta 1800 shi ne ingila ta fara ma ba da dokan ina yajin aiki ga ma'aikata har ya kai ga aka kafa ma dokar aiki ga ma'aikata wato aka kafa illo international labor organization duk ɗaya ga watan mai ranar ma'aikata ce a duniya ba ka ba ne suna da yancin su yajin aiki su tursasa a ba da albashi su matsa ma shugaba ya sauka amma dukkaninsu ba su da mahanga marakaɓa mazauna makwanta malaba a shari'ar musulunci arafin ingila kenan sannan ita kuma faransa uwar munafinci a 1864 ta fara kafa doka a shi daga gare su ne dokokin misali 1864 suka ce sun kafa doka a shi tun farko babu shi sannan kuma ƙasar wato Beljika, na ne Beljika? Belgium. Masu hedikwata yana a Brussels. A Raftun su kuma suka kafa a 1866. Sai ce wa haka ba asba al-idrabu lil'ummali fi duwal ra'asmaliya haƙƙan mashru'a mu'tarafan bihi. Wa haka yanda ka jin nan ya zama haƙƙi su a wurinsu a ƙasashe na ra'asmaliya. capitalism baya cikin ƙorani baya cikin sunna sai wani ya kawo wani iradi tuto amma da muka yi ai shugaba ya amince tun da masar ta sa hannu akan dokar duk kusan kasashe an tilasta masa hannu kenan idan suka yi suna da abin da suke kira alhaq alhuquq dusturiya constitutional rights sai muka ce to a inda ake ɗauko hukunci ba daga tsarin mulki ba mai mahalicin ka ce indin ta tsarin mulki ne tsarin mulkin najeriya bai hana shan giya ba kenan sai ka sha a wuzin in kaga sun hana kar a samu matsala sun ce wanda ke tuke kada sha giya ba wai don allah ya hana don kada ya kawo sukan ce duk wanda ya hau kuna gani ai masu hawa jirgi sukan ce this is non-smoking flight ba a shanta ba a jirgin nan kai ba don Allah ya hana ba saboda menene abinda zai biyo ba har akan ce in ka sauka a kori da aka ce mai shan ta kinan ba don Allah ba to in wani zai kai ba tsarin mulki tsarin mulki bai hana zina ba ga wanda yake so ko sai ka dai sako billah ashe mun yana dauko hukunci daga qala Allah rasul العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف صفاحات بين الرسول وبين رأي فقيه ابن القيم عليه رحمة الله عرفت؟ ذاك يا جماعة كولا عينك مصر أقرقشن أبن بسكين القانون الوضعي المصري دوكوكي إرن دن أدم sabuwar doka mai lamba goma sha biyu ta shekarar dubu biyu da uku a nan suka ƙara jaddada mashru'iyya na aizan ba su ce ƙwa'ani ko hadisi suka ba da dama haƙƙal idra asilmi ai musulmi abinda suke kira wai zanga-zangar lumana abinda wadda jarida ya tambaye ke to yi wani ai akwai zanga-zanga ta wani ce aina ka samu aina ka samu addinin musulunci ban ba ku misalin zanga-zanga da aka shirya ba ko ce muka so aka so a shi ba zanga-zanga ba daga 1991 daga filin sallar ɗin zuwa kuma mai na gaya muku hatsari ne sannan lokacin da kace za ka yi zanga-zangar nan su waye wurin duk limamai ne masu tsoron Allah misali ka kebe ka ce ga maza daban mata daban ka ce banda dan giya banda dan kwaya banda dan bugalo banda wanda yake ainihin dan asda mai kwabe ainihin wanda a ga duburan sa ake da abu billah astaghfirullah duka ce banda su banda yan yahoo boys banda yan cultism banda 'yan masu shan jini 'yan illuminati 'yan freemasonic idea duk banda su buya gefe kake kasuwa ballantana ka ce da 'yan kudin da muka zauna muka san ciki da wajenta na zauna a shekhu bishe iya buka magana da kare na zauna a wani gida a kawo harcourt sai na ji tsakanin ɗa da uba ɗan na ce papa layi-layi da kyau na layi da kyau baba ƙarya suke layi-layi da kyau da waɗanda za ka haɗa ku shi kuma wannan ubansa ne ya mutu to a al'adarsu idan ɗan fari shi ke da ɗawainiyar fa duk takalif na janaza shi yasa idan mutum yana da tsawo da ya kusa mutuwa to ɗan fari ya shiga cikin garari ba zaune ba kaza wajen aiki ya sami kudin borel don kada abin kunya shi ne wannan yaro uban shi ya mutu sai zo kan gawa yana ce kuka yana papa you come down why not get money papa wai baba ka zo ka mutu yanzu ka san ban da kuɗi sai ce foolish man uban shi ba eh ban ya mutu ai ya mutu yana magawan ne faɗa ya ce baba ka san ban da kuɗi ka zo ka mutu ka ban da abin kunya ko polish man shin ɗaya muke da su afa na alul musulmi na kalmujin malakum kai fata ko ba a gaya maka ba zanga-zanga a wannan yin kai a jama su yanzu ka ce kwarai kano jama'a ku zo a yi zanga-zanga so a kake kano muna da yara 'yan jagale muna da busan addini ba me kake cewa barna kuma ta koma kanku a'a mu zanga-zango na lumana ne to lumanan ma wayewar kan bai kai irin da turai ba misali su sukan yi sukan yi an yi hata lokacin coronavirus a kasashe da yawa amerikawa sun su ce lokaci kaza karfe kaza a tashi lokaci kuma salin alif to na kake da wani wayewar yau ko da ma kana da shi bai halarta a musulunci dan mutum mutum ne ba ka san abin da zai biyo baya in ka tsaya ka bi abin da addinin ka ce sai ka zauna lafiya daga cikin illar zanga-zanga na farko akwai tada amfani na biyu akwai sauka daga turban karantar musulunci dalili kare na nasiha da faɗakarwa idan ina da dama in ga gwamna ko shugaban ƙasa ko minista in gaya mai ya fi alkhairi in ce zan hannun bari ina cari ba fa'ida karkari in ce da shi ka bari abu kaza ba ki wuce to an ki malam me zan iya amma ka mutunta shi ba your excellency yalla bai Allah ya ba ku wannan dama to a ji tsoron Allah a kiyaye kar kai tashiri kar ka shaka shi ni a gani na ganin ma dukkanin malamai ke masu nasiha wannan ya fi alkhairi wajen sauke abin da ke kanka nauyi sama da a zo a yi abin da bai kamata ba ƙarƙarin sai gaji ya zagi yana dama ya garka mai ka almajiranka yan akar makalla kowa zai dafa wala gudu ya barka ka ji da kanka Allah ya kyauta ya tsare mai kare to da ka wasu masu karancin fahimta ne da malaman Saudi suna bari ana ta kun san malamai ne masu hangen nesa ba sukan kalli akiba ne na al'umma duk mutum idan baya hangen nesa to sai fada cikin rami daga baya zo yana cizon yatsa a lokacin da la ya fa'o an nadamu a guje zan ɗauko muku wasu daga cikin fatawoyi na malamanmu a yau da suka yi magana a kan zanga-zanga daga wannan ɗan milafin an gane ko? on page 28 shafi na 28 yake cewa Hmm. hukumu al-muzahara menene hukuncin muzahara zan ɗauko muku da wannan malamai ne sai ce an tambayi al'imam bi haƙƙi wal muhaddis al-mudaqqiq an-nihri al-albari abu abdurrahman muhammad ibn nuh nasiruddin an-najjati al-albani wanda ya rasu shekara yau ashirin kenan shi kusan duk lokaci guda muka yi hasarar manyan malamai bin ba da rasu albani bin hussein a kusan lokaci guda yani duniyar musulunci ta rasa murafu guda uku waɗanda allah ya rubuta musu kabul a zukatan bayansa kai magana a ce albani ya sa baka sallama ba shi yasa shi ma ya gamu da ma'arar da yawa nasir umar yana cewa hasadul fata إذ لم ينالوا سعيه فالكل أعداء له وحسود الله يجعل سبب أنتم بإيمان أقوى مدلسة تتالبسة أنا كن سلسلة الهدى والنور بسني كون بني وأن أبو ليلى الأثري كي تنبي مالك أكا تنبي شي يكي شيوا لقد كان في جلسة مع الشيخ في بيت سيدي في جدة أوكي يا زيارة جدة إيه؟ albani sai aka tambaye shi game da ma hukumul mubaharat wa ma sihhatu ma yusdallu bihi ba'd al-umma a takaitar sai ma da sake cewa khallihim yuthbituna yuthbituna al-arsha thumma yanqushuna alayhi khallihim kasan galgaliya ce khallini ya shi ai da'ani khallini kalli da shi ba rabiya ba ce irin da to wani lokaci malaman wasu kai amma saboda yawanci al'awa dole sai ka sauko ka yi amfani da yaren mutane yanzu ko kai a gida akwai lokacin da yaren yayanka kake yi kun gani a gaban yayanka sai ka ce mama da Allah an ƙara abinci kai za ka ce mata mama ma'ana tun da ‘ya'yanku mama suke cewa kai ma a gabansu za ka ce kana musu tarbiyya shi ne suke ce akwai lokacin da mutum ke amfani da harshen ‘ya'yan shi kafin a haihu mai ce da ita darling my flower in suka faɗa bara a gaban ‘ya'yanka raihana ta kalbi lokaci ne ita ma ta da kai baba ko abba so abinda nake cewa yaren mutane dole ne da lokaci wannan suna kiransa sociology of language ijtima'iyyatul lugha sai ce kallihim kyale su su tabbatar da dalilin zanga-zanga ma'ana ka tabbatar da gini sannan ka yi sirri shine afbitul arsha kun mankush ina gini kafin ka fara zanga malam sai ya inkarin maganar ainihin zanga-zanga da bayanai masu kyau ya shigar da shi cikin sisilar sahiha da abdalifa da jizilin da kuma ainihin shafi kuma ita ce fatawar al'allamatu ibn uthaymin alaihi rahmatullah ya faɗi irin sharaɗin da ainihin bin bazir ita ce fatawar al'allamatu sarul fausat dukkanin malaman nan mu'tabari ne da ake sauran su maganar su ke na ji a iya samun fajuwa tsakanin wasu malamai misali ba na ji wanda ta kasance fatawar su misali majalisar malamai ta duniya ta shekul karbawi wannan yanzu ya sauka daga wannan mukamin raisuni shi ne shugaba yanzu musulina suna da yadda fata a kafar ba na ce lallai haka suka faɗa ba amma ina nufin la'alla la'alla wasu na ganin an sannafa su akan ikhwananci idan suna da uzuri na yi ban ce sun faɗa bidarwa amma ina kallon manhajin su misali wasu na ganin cewa in dai ba ni da wata hanya da zan kwaci yanci sai na yi wannan zanga-zanga a saurare ni to sai in yadda da haramcin in koma babin larura kun gane magana su na yadda da haramci ba ya haramta ba mana hakimu ba ne ba ba da amma in ya zama shi ne abu da nake da shi guda ɗaya ba da wata mafita yanzu kaddara kuna zaune a ƙasashe na kafirai inda su abinda suka sani kenan kuna da yanci sai ku ce tuhu musulmi ne mu haɗa ƙungiya mu ɗauki kati mu je gun ainihin gwamna ko mayo mu kai wuka a ba mu inda muke binne gawa yanzu misali a ƙasashen turai suna binne gawa yare ne babu daɗin ji na sha gaya ma wasu ku aurare munasaba irin mutum sai ya mutu musulmi Allahu akbar suna da abin da suke kira burial home sai ku kai ma'ainin da amerika ya gawa ma'aikacin gwamnati ne ya ka iya ku ƙara duk abin da za ku yi a musulunci amma sai kun kai musu cikin wannan rami za ku binne shi ku ba su wuri ku bar musu gawar ni na gani ne ya fi ɗaya biyu na gani ne suka ce malam zo ka ga abin da ke fara da mu anan alama lan hannu tsoratar ce to kaji ko barin bar garin nan kan na mutu a nan yau aina ma ta kuno idan ba ta zo misali astaghfirullah azim amma wallahi haka aka dauki gawan aka sa ta a cikin katafila a akwati aka daga ga wani uba uban rami famfar meme aka wurge da gawa yanda katafila kuma ta tana rami wurin ya zama flat kamar muna zaune a kallon sauranci kuma daga cikin ma'aikatan ɗaya a ƙafasa akwai zanen playboy kasar ramzi ne na di'ara haka suke yi a birnin new york a jihar new jersey daga new york sai sun ɗauki gawa su kai wani sati biyu ina zaune aka min waya aka ce malam malam abu karim ya rasu wanda ka sani a birnin hartford a connecticut sai ne tunanin irin wannan birni wanda ake ko wani yaro ana cire shi abdurrashid dan gane 2016 da ne aka binne shi yadda suka binne shi ya ƙara tsorata haka a wani birni ana ce da birnin milwaukee a jihar wisconsin aka je inda za a binne gawar suka ce to ai ga wani can dan garin haka aka binne shi dan kano ne wancan kabar inda za ka gane kabarin inda ka san tayil sai dai ka ga lamba kai namba 20 kaza haka za ka ga tana canta ka gawo ha ba ji ba kuma tayil ne wuri nace annabi ya ce in ka wuce kabarin kafirai bashirukum bil ba ce bi da wuce ne kafirai nake cewa to irin wannan yanayin tunda suna jin maganar mutane sai ku ce ku zo mu je gungun suka ce a wurin mu zanga-zanga ya su abinda za a yi kenan mu kwaci hakkin ku ba mu wuri inda za mu binne gawa ku ba mu izinin binne gawa a tsarin musulunci kasar yanci ce to sai ta auna inda ya zama yadda da haramcin zanga-zanga a irin wancan kasar ga kuma abin da ya taso mana za mu kwaci hakkin mu kuma ƙa'idar darurat tubihu menene mahdurat to bisa wannan in ba ka ba baka da mashiga game da zanga zanga laifi ne ba na bane ba tsarin bane kuma sharrin da bala'in ya fi alkhairi kun fahimci sako ne inda ake gane to shugaba in ba na kirki ba ne domin sun karkasa zanga-zanga gida-gida ba na so na kawai tan ba kuma sun shiga muka cikin wikipedia da free lokacin ko free encyclopedia sai bayanin zanga-zanga suka ɗauko tun tarihin zanga-zanga a amerika zamanin su ainihin wanda aka yi a 1963 inda civil rights mutumin nan ɗan jihar georgia ya yi wanda daga baya suka halaka shi irin gashi nan da yawan su ba su kafirai ko zanga-zanga a kan mutum mutum mata to zanga-zanga a mahangar musulunci ba ta ba ta da asali ba su da mahalli idan shugaba ya abu na kafirci to sani kusan bayani na ƙarshe da zai Allah ta'ala shugabannin ne iri biyu akwai da yake ba musulmi bane to sai aka samu wasu bayan Allah masu wai da'awar salafiya suke ce aha ai gashi nan ai yanzu kowa ya koma kan hanyar da muke kai na ba a yi mashi gaba khuruj muka ce kuri dama kila ba ku fahimci inda aka dosa tunda ku a wasu daga cikin fahimtawar ku da yake akwai kaucewa ko da shugabannin ya ji da rubutu abin ya sa ya halatta biya da shi ba a yi masa tawaye da za a kawo da shi ba har da ga misalai na sabbin in dai sharaɗin na biyu sun tabbata wasu ku har ma suna ganin ko shugaba kafiri ne awali al'am prima da ya zama kilin america a iraq bayan an faɗa wanda suka ba da fatawar ainihin wali al'am na ainihin sana'a mai malfan da ya mulki najeriya shi ma wali al'am na kai masa da'a ba shi ne alhakin da ake nufi sai da yanayi na zama na ƙasa ka kiyaye don ka tsara mutunci da ake kyau ba za ka musu da zai ba saboda babu zaɓe ka kuma zuwa ga usul ɗinka na shari'a ka ji magana na yi daga ƙarshe inda shugaban zama ya ce lokaci ya yi hikimar wannan karatun kenan hikimar wannan kenan kuma kuna sane da halin da muke ciki a wannan lokaci na ɗaya daga cikin ɗagotan duniya wanda suke wa annabi na faɗa a mimbari wanda ya ce zai masu maniya kaki zai ba ta fasfas man basaka ala waje sama labbaka waje haku shi mun zalla ya faɗa abin kace za ka zara mutum sa ya riga mutum to amma hikidu da sharri da makirci na ƙasashen kasa faransa na gaya muku babu cikin kasashen mulkin mallaka mafi hatsari mafi mugunta irin ta shekara 133 ta yi ma kasashen musulmi istina kaka kira shi istina istidma laisu musta'mirin walakin na mustadimi ma'amar wala shi faransa a cikin alkaluman da muke da su kasashen da ake haifan 'ya'ya ba aure faransa tana da 60% 60 ita ce number one a shi ba mamaki idan kare haushi makaron ko almakaru la ajar idan urfa sun batal al'ajar kai lakca na tabbata za ku jansarar da ku gobe da za a yi daga na faɗa hata a karatu jiya a triumph dangane da sanin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam menene haƙƙinka zuwa ga Allah mu abinda zamu iya almuntajatul faransiyya tuqata a kaurace ma french products biran su big biro ba zan yi amfani da shi ba zan sake sayan mai a gidan man tota ga sun ta bonjour you welcome ba su ka tabbata su guda ashirin kuma ɗan matakin da aka ɗauka yanzu sun fara jin jiki ɗayansu na cewa muna kira a ƙasashe ku daina ƙaurace makayaki ku ba daina ƙaurace makayaki suna da jura da jira to dole mu san haƙƙin annabi a kan dole mu so shi sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatul mulk inna allaha wa malaa ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أحاسده مت إن عيشك أنكب فها هو في الدنيا وفي الدين سيد جاء الفازازي ai musu mu ɗauki daidai shirin sai mu kyale ma kayan ya mai yi ma annabi hasada mut je ka mutu a hasidahu min hurufin nida ya da a ji alhariri ya a hasidahu hasidahu mansuf almasar almudaf almanaka ya ce je ka mutu ga shi nan annabi shugaba ne a duniya kuma alfara ba shi Allahumma amin Napoleon shugaban Faransa na faɗa ɗazu ya ce ina shirin mayar da ƙur'ani jagoran duniya مفعول لفرنسا فقلنا إلى أيها الملعون شو قبلنا لفرنسا Michael H. Hart yana cewa duk cikin mutum ɗari a duniyan nan ba mai darajar annabi Muhammad. Ga su nan da yawa za ku ji wannan bayanan Allah kai mu lokacin lakcin gobe in mun samu dama halatta a yi ƙoƙari a halatta a na tabbata za ku sami ƙarin bayani ga Dr. Abu Mufale ga Dr. Qasim wanda kila za su sami ‘yan mintuna su ɗan ƙara wani abu sannan ba ku fili kuma wani lokaci ya da ya cika bi hadal qadar kifaya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mu annabi sallallahu alaihi ya ƙara masa ɗaguwar daraja kafirai masu makirci Allah ya mayar kansu al'ummar mu ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mai da mu zuwa ga hanya madaidaiciya ya Allah muna tawassuli da irin wannan zama bayin ka ne masoya Allah masoya annabi mun zo don neman yadda ya Allah ya Allah ka kalli wannan ibada ya yi mana jagora kowa da akwai abin da ke da mashi Allah ka sani ka ya yi mai ya Allah kowa da bukatarsa Allah ka biya mai majalisi irin wannan ba na wasa ba ne kasan mu Allah kara mata lafiya Allah haɓaka tattalin arziki Allah kare matasan mu Allah kare ƴan matan mu Allah kara malaman mu lafiya ya kare matsayin da alamin waɗanda suka koma zuwa gare ka da imani ya Allah ya Allah ka daga su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa
alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi masaurani jawabai waɗanda suke da matuƙar gamsarwa da bayani wanda yake mai warware dukkanin ƙulli a cikin tunani ko kuma abin da ke cikin zuciya to alhamdulillah Allah maɗaukin sarki ya sanya wa malam a cikin mizani mu kuma yi amfani da mu da abin da muka saurara a tare da lokaci ya riga ya tafi kuma bayanai masu gamsarwa muka saurara kamar yadda na ji na faɗa muna da bakuncin daga cikin na ce musu matasan malamai ina ga babu laifi domin koda za su dan dara na a shekaru babu yawa koda dai sun ban tazara mai nisa kuma a fage na ilimi akwai wanda ke hannun daman malam a shekar doktor abdulmuttalib ahmad wanda na'ibin limami ne na masallacin Trayom kuma darakta ne na Sunna TV da ke nan Kano. Zan ba shi abin magana ko da minti biyu ne ya ɗan gaya mana wani abu. A gefe na kuma akwai ɗaya ɗan uwan a Sheikh Dr. Alƙasim Abdullahi Damagun shi ma a kusa da ni. Duka babu laifi in na raba musu ko da minti biyu ne ya ɗan isa duk da na san kowanne cikinsu inda za mu ba shi lokaci yanzu to yana iya ba mu daidai irin awannin da malam ya ba mu yanzu ba tare da gajiyawa ko an rasa abin da za a ci ba na kuma tabbatar mu masu sauraro ba za mu kosa daga abin da za mu ji daga bakin malamin mu ba da ma saboda yanayin lokaci zan mika musu abin magana da ɗan saurari abin da Allah ta'ala ya hore musu sun ɗan takaitaccen lokaci insha Allah akar makullah bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya sarki wasa ya aikata zuwa wajen da barka domin mu saurari bayani da jawabi da bakin babban malamin a shek muhammad bin usman wanda tun ba yau ba kusan tun muna yara a fage tare muke muna zuwa wajen ɗaukar karatu har kuma muka koma ilimin da har aka dawo na ga ba salayya ba an ba ɗalibai ba ne da mukan nuna ɗalibai ne da tun malam yana matashi muna sanyi alam muka san daga da kimansa da iliminsa da ilmansa da gwagwarmayar da ya waɗannan sun sha gwagwarmaya tsananin shi da irin waɗanda suka taso a wannan lokacin wanda ba a ita ma ba ka ce kai ahli sunna ne a wancan lokacin amma su suka ɗauki gaban gaba a wannan karanta da sunna to Allah ya saka masa alkhairi kuma ya sa musu ka zama to mai albarka da albarkaci zuriyarsu kuma ɗalibansu Allah ko kun sarki ya sa mu ma mu yi irin hanyar da suka haka ba yadda za a yi bayan malam ya yi bayanai ya taɓa ko'ina kuma a ce za mu ce kawai mun amsa da mu gaisa da ku kuma yi murna da abin da muka ji sannan kamar yadda ya faɗa muna da ƙaddari wanda ya shafi da ya sha Allah a kan abin da ya shafi cin mutunci da zane da aka yi na manzon tsira da sarrafa sallallahu alaihi wasallam saboda duk duniyar musulmi ta tashi kowace ƙasa an yi barcoci an yi bayanai domin a nuna martaba wa Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a jawo hankali mu musulmi domin duk irin wannan Allah ba ta sarki da mun ce mana da kasma kuma muna da nuna kuma kitaba babu kuma muna da nuna asharaku ala kasira za mu ji irin wannan to amma Allah sai ce wa in fasu ka ina da hankali da fasu kaga a faɗakar da mutane muka ji irin wannan abin da Allah ya ba mu cewa mu haƙuri mu ji tsoron Allah wannan addini da ake jin tashi to babban abin da za mu nuna na mu turawa da shi shine mu kankane shi mu rike shi da mu da ƴaƴanmu da matanmu wannan kadai in muka yi yaƙi sarrafi alfa da duk makiyin addini su mun ga zama ya saukaci da addini wannan zai faru ya ji daɗi kuma zai zama ya yi ƙarfi Allah mu fi sarki ya kare mu ya taimake mu ya ci kan malaman mu sai ba mu gaskiya kuma da kan na zo Allah ya sa mu cika da Allah ya kara mu lafiya da tsira kuma fadakarwa irin wannan da kokari da ake yawo gari gari sai sai lokacin sa can lokacin sa can Allah mu fi sarki ya sa ƙarshen tika tikin gidan kajiya. Amin. Tare da mu da shi da shi. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
Malam Allah saka da alkhairi na samu ɗan ƙarin masaniya game da shi mana Abdul Muttalib kuma babban limami ne a masallacin Iqra anan kwanar da waki ban da wannan sanin yanzu ake sanar da Allah ya kara masa sabati da tawfiki akan Allah subhanahu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد kamar yadda abin ƙarshe ce idan malamai suna cewa wai na haka wadda madina amma ita ba ba a bada fatawa a madina idan maliku yana madina ko saboda haka mun ma ba da kamata ba mu ce wani abu ba in ba shi gaisuwa kamar yadda da abin talib ya faɗa a gaisa da jama'a ba amma babban malamin shehi ne su ne suke tare mana challenges din duniya shi yasa kullum nake cewa idan malam yayi magana da harshe ko yake magana wani lokaci yana magana ne da zunzurutun yahudawa mulhidai saboda ilimin da kwakwalwar ta kai can wasu ake challenging kai sai ka ɗauka ma da kai ake kai kuma na masallaci tukuna ba a zo kai ka ba yanzu ana magana da wasu wani lokaci idan yi magana yana magana ne da wasu duniyar musulunci wanda ba irin duniyar da kai kake ci ba inda babu su gunna sun samu inda za su yi sallah bai su suke neman inda za su tsugunna su yi sallah to wani lokaci su ake ba fatawa sai ka ruɗe kai ta rigima kai ko ba da kai ake ba kai da kake da wajen sallah sai ya zama kuma wani lokaci ya yi magana da ire-irenmu kasashen da ake da incin ma da za a yi addinin a cikin walwala kowa ya zo ya faɗi albarkacin bakinsa mu sai mu tsare yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya nukta ɗaya kadai da zan yi magana akai shine nukta da malam ya mana akan maganar zanga zangar nan wallahi wallahi daga cikin kuskuren da al'umma suke yi shine tunanin cewa wai abun duniya wanda zaka samu a nan ka bar shi a nan shine abin da zai saka ta da gobe abin duniya ba wanda za ka ci anan ka bar shi anan wani shi ne abin boranka an taba addini ba ka yi magana ba ana faɗe a masallaci a mihrabin liman da yar shekara hudu ba ka yi magana ba wayannan saban Allah su suka fi cancanta a yi ca a tada rikici a daina su domin idan ba a daina su ba duniya ba za ta zauna lafiya ba
to saboda haka burinmu ba abinci ba ne burinmu ba kwalta ba ce burinmu ba ruwan sha ba ne mu burinmu imanin da za mu tadda Allah shi in ka ga an tada jijiyar wuya ko a lokacin sahabbai to imani aka taba amma ne kuma abinci manzo Allah na cewa ta isa abdul dinar wa ta isa abdul dirham ina za a je ta isa wanta kaza annabi ya ce yayi ciki da ya faɗi faɗuwar ma akan hancinsa saboda bai kama kashi mai kyau ba amma mutumin da ya kashe kama kashin imani to shine ya kama kaso mai girma don haka 'yan uwa mu dinga sawa a ranmu duniya ba mu zo wajen zama ba rikici akan abin duniya ba inda zai kai ka hudusun ne fanakun saboda haka mu kwantar da hankali mu turi kiman nan da ake dai magana ce akan abin duniya ina na lahira wannan kowace cikin kawai shi kamar kowa ya sa zuciyarsa hankalinsa ya kwanta abu na biyu magana akan Dr. Abdul Muttalib fada magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dai shine koruwar mu mu kuma shine abin hangen mu kuma shi yake haskaka mu wallahi wallahi da bakin ciki mai bakin ciki da mugunta mai mugunta la yabluganna hadal amr amra ma bal ma amru ma balaga layl wan nahar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'amarin addinin musulunci sai ya isa inda rana da wata suka duk inda ake yini da dare wallahi addinin musulunci sai ya shiga bi izzi azizin da buwayar mai buwaya au bi zilli zalilin ko da kaskanci mai kaskanci izzan ya izzan lahu bi din wannan izza ce kawai Allah zai dauka addini lokaci guda ko ina sai ya shiga dan haka mu sa ruwa a inuwa duk wanda ya taba mana annabin mu haske ya kara masa kai yanzu salatin da aka yi wa annabi a facebook kadai kar ka je twitter kar ka je wannan instagram kar ka je ko ina wanda aka yi wa annabi a facebook kadai mana ai ka san salati ne mai yawan gaske sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyil karim wa qul wa sallu wa sallu ala nabiyil
Allah ya saka da alkhairi dama cikin abin da malam yake faɗa ɗazu shi manzo Allah sallama kamar gwal gwal ana kona shi shauki yake kara duk abin da kona baki yake amma gwal in an kona sai ya kara haske sai ya kara tsada sai ya kara jin hankalin wanda ma bai san da shi ba to haka abin da ake manzo Allah sallama wannan ba wani abu ne na ban mamaki ba malam ya faɗa mana aya dazu Allah ya faɗa dama za ku ji cutarwa daga gare su to ya faɗa wannan sai ya faranta mana rai don gaskata wahayin da Allah ya sauka. Ya bakanta mana rai don an taɓa mai darajar da bamu da mai daraja irinsa. Allah ta'ala ya ƙara masa daraja, ya ƙara masa ɗaukaka, ya ƙara masa wasila, mu kuma ya ƙara mana zuciya ta son shi da biyayya gare shi sau da kafa. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana lafiya, waɗanda suke nuna mana tafarkinsa kuma suke kiran mu zuwa ga mu bi ba mu bi wani abu wanda yake ainihin wato reshe ne wato ganye ne mu saki reshe ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mana wannan zama a cikin mizanin kyawun ayyukanmu malaman da suka gabatar da wannan muhadara ko malam da ya gabatar da waɗanda suka taimaka masa yanzu Allah ta'ala ya sanya musu cikin mizanin kyawun ayyukansu ya mayar da su gidajen su lafiya ya ƙara albarka cikin iliminsu da rayuwarsu da zuriyarsu Allah ya ji kan mahaifansu ya gafarta kurakurun sai sa aljanna firdausu makoma gare su Allah ta'ala ka ji kan dukkanin mamatan mu yan uwan mu da ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya halin rashin tsaro da muke ciki a wannan ƙasa da kashe kashe a arewacin nan namu wanda shi ya kamata a tada kayar baya kai ba tayar ba ya Allah ka zama gatan mu Allah ka kawo mana da shi Allah ka yayyafa wa dukkanin wutar musiba da bala'i ruwa daga barin mu ya rabbul alamin duk inda musulmi suke duniya Allah ka ɗaukaka su Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai duk inda suke a duniya ya Allah ka san abin da suke kwana suke kullawa suke kwancewa game da musulunci da musulmi Allah ka warware shirin su Allah ka mai da kai kan mashekiya ya Allah kar ka ba su cimma manufofinsu akan al'ummar musulmi Allah ka dan kofar da su ka wargaza shirin su munafukai na gida da waɗanda suke na ainihin wato waje subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Raman ce laccar ne bayan magariba zuwa da shi.
lecture gobe ta tsarayon bayan magariba zuwa lisha ayi afuwa akwai wanda ya rubuto tambaya ko ya rubuto takarda amma gaskiya takarda ce ban gamsu da yadda ya yi bayanan da ya kamata a karanta ba duk da manufar tasa tana da kyau sai dai ya kuskure wajen bayanin ne don haka horon da za mu yi wa takarda kawai shine ba za mu karanta ba insha Allah wani lokaci abin da ya rubuto ko ya sake rubutuwa ko Allah ya sa mun tuna to a iya tambihi kuma akan abin da ya bukata insha Allah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Aminu.